mai sauraro akan mita 88.5 da laifin mara zamani sunana Abba Isa Muhammad kuma idan mai sauraro zai iya tunawa a kwanakin baya an gudanar da wata addu'a da sauka alkur'ani game da gewaya shi a yankin na yan kusa karama da ke karamar kuma ta kumbotso domin dai neman ɗauki sakamakon yawan sace-sace da kuma haura-hauren gidaje da ake a wannan yanki wanda alamu suke nuna da cewar waccan addu'a da aka yi an fara ganin sakamakonta kuma a makon da ya gabata ne yan bijilanci da suke unguwar gaida tsakuwa a yankin karamar hukumar kumbotso da kuma wani bangare na 'yan kusa a rai karamar kuma kumbotson da ke nan kano suka cika hannunsu da wasu matasa guda biyu da suke zargi da fasa kantina da kuma yunkurin aikata sata har ma kuma mun zanta da matasan da ake zargin ya sunan ka kace asalin sunan da abdullahi abubakar amma ba na aka fi sani na kai dan wannan gari ne ni dan maiduguri ne menene ya faru a takaice to abin da ya faru jiya sha biyu haka na taso daga zawa ciki na taho ina tahowa ga kawule sha biyu ne yaushe na dare tun daga kun shekara ma na zo gurin shazayi ma na sha shayi sai na zo ina zuwa nan sai ga kawule ya fasa bangon shagon aminu to kafin in ƙara so gurin ma kawule sai ya fito daga cikin wane ne kawule shi wanda ya fita yanzu da ya fita daga ciki shine yake ce mun bana da Allah ne na shiga na duba wanga kuma mai ba amma akwai in ka shiga akwai guri kaza guri kaza anan ake aje katin wayoyi da kuma kuɗi a jiki dama abin da kuke yi kenan ni wannan sabga ni ban taɓa yin shi ba sai dai jiya ne da na zo wucewa kawule ya ja mu wannan amma ya aka ka san zai fasa shago na zo ina wucewa ne na gan shi duk hanyoyin da suke unguwar baka san kowace hanya ba ce wannan dama hanyar nan shi nake bi in na bi hanyar irin su gidan su dine nake shiga sai in shiga gidan yawa na a a wallahi tallahi ba ma abokin yawo na bane kawai lokacin je ne abun abun ta hada wallahi tallahi ba na yi wallahi wallahi ku da me da me kuka dauka a ciki wallahi tallahi mai gida ba abun da na dauka ne a ciki ya ce min akwai katin waya a ciki akwai kudi a ciki to amma me kai ka cikin kantin da ba naka ba kuma ta inda aka fasa shine laifi na huga abin da na faɗa amma fasawan da shigan duk shine wai ko madara baka sha ba a ce ka shiga wallahi wallahi ina dauki fiwa ta Allah ya kona ni na ransa da zatin ubangiji ba na gani amma wallahi ban taba ba me ka gani katin wayan da kudin wallahi ina taba Allah ya tsine mun albarka lokacin da ya fita ba sun yi ko ya fita da wani abu shine ma shi ya fasa shi yake fitowa ma na hango shi sannan na ƙaraso cikin ciyayin amma shi a maganar da yake kama kawai dai kama kala masa a dan shi ba yana cikin yan uwansa ne yana wannan magana amma ni kawule ba abokin harka na bane kuma wallahi wannan sabgan ba sabga na bane ban ma san ma yanda ma in na shiga shago ta ina abun yake ba in ba kawule ya mun kwatance hannunka na dama akwai akwai kwali akwai roban inda wanda ake sai da ake zuba su mintuna da sauransu akwai kuɗi a ciki da wayoyi har da wani kwali ma na ransa da zata ubangiji na taba su na ji kafin in shiga ba ya ce mu wani in ka shiga ka duba guri kaza guri kaza za ka ga kuɗi da katin wayoyi kai baka san ɗaukar kayan wani ko kuma shiga guri ba da izini ba laifi ba ne shine abin da na faɗa shine laifin nawa ne na yi gangancin wannan kuma wallahi wannan ba sabgata ba ce ya sunanka sunana kawu zaunin wacce unguwa ne gaidan makara jiya da daddare na dawo da gurin abdullahi can gun saboda dama muna kai dare a gurin har ga allah lokacin waya ta ba ta guna tana gun baba wadu ban san time din ko karfe nawa ba me ya faru a lokacin a lokacin na taho zan tafi gida sai ya biyo ni to ni kuma tunani na da ya biyo ni din a'a akwai gurin da zai je waye ya biyo ka bana da muka taho sai na ga ya tsaya abin na sai wajen tafasan nan na rantse da Allah na da tafi tsari zai yi ni kuma a'a menene na to tare da shi kan na bar shi sai na tsaya sai wadda nayi da kadan zama kofar gidan Naziru Rami sai na zauna nan gurin na kwanta ina ji ana gasu nan gasu nan ban san me yake wakana ba ni kuma kawai sai na tashi na diba a guji kwanciya bacci ko huta wallahi kawai kishin gidewa ne bacci ya dauke ni amma wani zai ce yanzu lokacin zafi ne da za a kwanta a waje ko kuma lokacin damuna lokacin ni abin dalilin da yasa na tsaya na da tafi tsari zai yi mata fitar dalilin da yasa na tsaya ke kenan wallahi har ga Allah ba zan ma ƙarya ba jiya sun jika wani abin nan kawai na ɗauka na shi amma ni ban daɗe ba kawai wallahi ban san uwar uban da suka jika ba kawai dai jiko ne ka samu yawa kawai ni kuma na sha dan zaman da nayi jiran shi bacci ya ɗauke ni to amma shi ya ce kai ne ma ka fasa shagon ka gaya mai ma ga inda dukiya ko kadara ko kati yake na rantse da Allah da ya halicce ni idan na dau abu na fasa shagon Mahar Rabi'u ko kuma makamancin haka a tattare da cewa wai na shiga shagon mara rabi'u na je na dudduba ban ga komai ba na rantse da Allah in dai ina da rabon aljanna kada Allah ya fitar da ni daga nan gudun dan soyayyar Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba ni na fasa ba to waye ya fasa muna rayuwa da shi ne dama ga mutunci ne ya bar garin nan dawo wadda to ni gidan da zan yi shirye he biyo ni ba na yawo da shi sai dai kangun da muke zama yana zama gurin a gaisa ya wasa da dariya ba aboki na bane ba kawai wasa da dariya ne manya manya abokanansa ko zama yake cikin musulunci yake Sun shiga ce akwai wuka da aka same ka da ita.
kuga ba ta bace ba can gurin na dauke ta ya sai ganta a gurina Ta kare kai bace ba na kare kaina ba na yawo da makami saboda menene na san dirrin tsiduwa na kullum a cikin gaskiya ta nake ba na taba kayan kowa ko kwamandan zaka tambaya ko shi zaka tambaya ba na daukan kayan mutane bari in dau mataki makami in ce zan yi wa wani ba daidai ba ba na wannan rayuwar ka tambaye shi ka ji ajiyan shi ya fasa gurin idan na fasa kuɗi gurin nan na mara biyu kada Allah ya nuna min manzon Allah ai an sallallahu alaihi ce kai dan nan unguwan ne.
ni dan nan gwanne kwamfamu ai shine na gaya maka gida zan yi lokacin ni shi kuma to wanda yayi ni nayi tunanin wani zai gurin zai je daman na gaya maka ai uwa fitsari to Ciwaye ka ce ya fasa gurin.
ba na ne ya fasa Amma abin da zai ba mai sauraro mamaki shine kana dan unguwa kuma kaga ana fasa wani kanti kuma kai shiru.
ba wannan zaka manta da shi ba magana da na gaya maka a baya kwanciyar da nayi ita ce na samu misin a kanta su ma din jiyan har da suka zo ma kusa da ni yan kwamitin bacci ya riga ya dauke ni ihun da na ji an ce ga su nan ko kai ne duk gaske ka ga zugan mutane a ce ga su nan sai ka gudu hakan ce ta saka na gudu guduwar da na cikin daki na shiga ba ko ina na shiga ba ina cikin daki Haka zalika mun zanta da masu shagunan da suke zargin an fasa musu kantinan.
sunana Ilyasu Rabi Ilyasu Wanne ne shagon ka a ciki?
shagon kayan awo To me ya faru?
cikin dare wajen karfe uku an ta kiran wayata ban dauka ba sai ga abokina ya zo kwankwasa mun kofa na tashi ce mana ai gashi can ana fasa mana shago ta so kane na muka to aka hado jama'a ana zuwa aka same shi shi kawule yana kwanci yana kwanci a gwado cikin wannan ciyawar ta nan gefen ana zuwa ya raka tsalle ya gudu da- ya- ya yirka da gudu bai kamu ba shi kuma wannan yaron wanda aka kama ba ana shi kuma yana cikin shagon Gadi suke muku?
A'a, ya shigo ne, ya shiga ne suka fasa shagon ne domin su yi sata, shine abin da ya kai su. Ana da ba mu tunanin ma da mutum ba, sai da aka haska aka ga kafarsa yana ta karkarwa aka ce ai ga mutum nan a ciki. Sannan aka tabbatar da da shi eh ta magiya da Allah a bashi ya fito. To a lokacin aka ce kar a fito da shi, dan idan aka fito da shi za a iya kashe shi a time din. Shine aka kyale shi aka ce sai komanda ya zo na vigilante sannan a bashi shi su tafi da shi.
Da me da me suka dauka ma zuwa yanzu?
eh to ni da- a lokacin da da aka yi na zo an yi sa'a ba su ɗaukan min komai ba sun je fasa shine abin da ya faru sun shiga sun ɓaran min da wani kaya a ciki sun dudduwa dai ba su ga abin da suke so ba kuɗi suke abin nan sai suka fito daga na ɗan uwana shi ma suka shiga nasa Amma shi kawulan ya ce fa bacci ne ya dauke shi.
ok a baccin a a ina ya ɗauke shi a a sha- a shagon namu bakin a baccin zai ɗauke shi wajen fasa shagon namu to kaga wannan ƙarya yake yi ta tabbata cewar da tabbas da shi aka yi dama an gan shi kuma ganin nasa ya sa ya zura da gudu shine To za mu so mu ji suna.
sunana rabi abdulmalik to ni da yake ba a unguwar nake ba an yi min waya misalin wuraren karfe uku haka na dare sai aka ce min in zo an kama shi yana cikin shagona Kai kanti ne ko shago?
ni kanti ne da ni an kama wani bana kafin in zo sai kwamandan bijilanci ya zo sai ya ce ya shig- ya fito ta wurin da ya shiga tunda daman an kira ni akan in zo in bude a fito da shi ne to kafin in zo sai ya fito da shi ta wurin to na zo na samu dai an riga an kama shi guda ɗayan ɗayan kuma ya gudu to amma daga baya shi ma an kama shi na biyun to amma dai Allah ya sa ba su ɗauka min wani abu ba eh kawule na zo na tarar da cikin shagon dai duk su bin- bincita suna neman kuɗi to ban ajiye ba duk kwalaye da suke za su yi tunanin wurin da za a iya samun kuɗi to ba su gani ba Dama an taba fasa muku.
ya an taba fasa mun an fasa ta sama an bare kwano an fasa silif an shiga a wancan lokacin an yi min sata sosai an ɗaukan min kuɗi har da madara ta buhu to daga wannan lokacin ni kuma ya zama to bana aje kuɗi a ciki kuɗaɗen da ya gani akwai irin kuɗaɗen da muke bari yan canjika haka da kuma ɗan yagagu yagagu wanda je ka san ba manyan kuɗaɗe ba ne Waccan wadda aka yi ma a baya ka sanar da jami'an 'yan sanda.
ok wancan lokacin gaskiya ban sanar ba na zo lokacin da aka yi wa makocina muka yi kokarin mu je mu yi report to kuma gaskiya mutane dai ka san abu na wannan da yawa sai ba mu samu mun samu mun je mun yi ba Yanzu me kuke bukata?
yanzu mu abin da muke bukata wayannan an san su a unguwa suke kuma wannan ba shine na farko ba da alama wannan su suke addaban mu a unguwa kuma abin da mu yake ba mu takaici sai kaga an kama mutum da irin wannan yawa sannan an kama su da wukake a cikin shagona ma sun bar wukake guda biyu sannan shi ma na biyun wanda aka kama an same shi da wukake guda biyu to abin da yake ba mu takaici irin wannan sai kaga an kama mutum kwana ɗaya biyu sai kaga an sako shi shi na biyun fa ya ce bacci ne ma ya dauke shi kawai ya ji kururuwa ya tashi wannan magana ce yake yi domin kawai ta kai ma daga jin maganar ka san kawai dai magana ce ta ya rasa kama kama ne wannan ba maganar gaskiya ba ce kawai yana yin magana ne don neman mafaka kuma wannan ba zai zama uzuri ba saboda kowa ya riga ya gani an riga wanda aka kama shi ya tabbatar da mutane cewa shi ne wani shi ma ya wanda ya tashe su ya tabbatar da shi shi ne kuma ya san shi a unguwa mun kuma zan tada zonal commander na yan bijilantin yankin wanda ya mana karin haske game da faruwar wannan al'amari da kuma matakin da za su dauka sunana shekarau cinnaka baka san na gida ba area commander gaida zone 1 gaidan makada da gaidar tsakuwa to yanzu me yake faruwa a ofishin nan to a jiya dare mun fito aiki Allah da ikonsa kamar da muke roƙon Allah kullum Allah ya nuna mana masu rahin gaskiya Allah ya tabbatar mana da su mabugunci sai mu yara suka ce a duba can gurin mun ji buge buge duba da ra'ayi sai aga sun fasa shaguna guda biyu da na mai awo da na mai kanti zuwa aka gani shi wani lokacin da aka zo muka zo gurin shi wannan yaron da ake kira kawuli da ya ga mutanen sai ya kwanta a cikin ciyawa ya ce bacci ne fa ya dauke shi mu a cikin ciyawa ya tashi daga gaban mu a cikin gurin akwai ciyawa dama gurin baya fili ne ciyawa ta zo ta kusan shanya kai sai kawai sai ya kwanta a cikin ciyawa muna ana haska sai a ga wannan rami kuma shaguna ne a gurin sai aka ce aje a ga gurin na ramuna yana ganin jama'a sun yi yiwu sun tafi kawai sai tashi a guje da sai aka leka sai aka ce ai ba kowa sai aka ce a dai a duba sai aka ga bakin wando kafa tana makirkata a ciki ana magana shi wancan yaron da ake cewa bawana sai ya magana ya ce ni ne aka ce wai kai da wai take ce ni mu da kawule ne ina kawule ya ce na nan a waje to wannan shine abin da muka yi na zo na fito da shi na kawo shi ofis a wannan dare muka ci gaba da binkicen neman kawuli saboda haka Allah da ikon sa dama na faɗa na ce in je na unguwar ba inda zai ci sai mun same sai na kama shi a yau dinnan saboda haka kuma da Allah ya bani sa'ar kuma Allah ya ikon nasa wai sai idawo kuma ina zagaya mu a cikin unguwa yana kewayawa ya ga me wanda ya isa wai ga wanda zai masa wasu wani abu da ya ga mu mun shiga unguwa muna ta zagaye zagaye da shi ya shiga wannan kongo ya shiga wannan guri ya bulle ya fita ya bulle duk a yau safiya yau tun karfe uku na dare wannan abin ya faru har kuma yanzu dinnan da muka kamo shi muka je da kaniya na je aka kamo shi da muka je da wannan ma bakin titi sai zauna wannan wukata nan wannan wukar tasa ce ka ganta nan shi ya zare mana ita yana ganin cewar kamar ya zare ta ya sha yanzu wannan mataki za ku dauka yanzu matakin zamu dauka dama muna gama bincike su tabbatar mana da cewar iya su biyun ne saka shi kuma wannan ɗaya yaron ya tabbatar mana shi biyun amma shi ya dage babu shi wanda kuma mun gan shi a gurin lokacin ma da ya tashi a guje saka da kanan zamu mika shi gurin hukumar yan sanda ne insha Allah to da fatan Allah ya ci gaba da shiga tsakanin nagari da mugu amin sunana abba isa muhammad akan mita 88.5 da lafiyar mu da zamani sai kun sake ji na anan gaba